بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له درن تقوس غوتن جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو دا دري هدو دا تلاتين daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na da ke bayanai dangane da ayoyi da hadisai da fassarori daga malaman ainihin farko daga cikin malaman fiƙo da hadisi game da al'amarin taimama mun karanta hadisi mafi tsawo a cikin ainihin wato wannan kitab hadisin imrana dan hadisi suka ainihin wato fitar da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a kai da yake ba zaman karatun sharhi din muke keke da keke ba sai idda bukata ta kama nake son dan yi mana dauki ɗaiɗe kaɗan daga cikin bayanai na hukunce-hukunce da fa'id fi istihbabu sulukil adabi ma'al akabir kama fi fi'il umar radiyallahu ta'ala anhu fi iqadin nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a akwai hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a cikin wannan hadisin waɗanda kaɗan daga cikinsu wannan hadisin yana nuna saboda ba a san me yake faruwa a cikin baccin a wannan lokaci ba don haka sai umar madadin ya tashe shi kai tsaye ma'ana komai ma zai faru ya faru a sai ya bi hanyar da ta fi dacewa wadda ke cikin ladabi wannan yana nuna kenan salaf waɗanda suka dace da shari'a ga ainihin manya الثاني نبي فيه إظهار التأسف لفوات أمر من أمور الدين duk al'amarin da ya kubuce maka na addini daidai ne ka bayyana damuwarka ina za mu fahimci haka saboda sahabbai ba su yi labi taqsirin minhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallama la dhaira idan sallah ta kubuce wa mutum akan lokaci ko a jam'i in dai ba shine yayi ganganci ba to babu laifi saboda da abin ya dame su sai manzon Allah ya ce ai babu komai ruwa ba sai je ya buga taimama saboda annabi ya ce je ka kai taimama je ka samu fili kai taimama alhamis fihi anna al'alima idza ra'a amran mujmalan yas'alu fa'ilahu anhu shine annabi sallallahu alaihi wasallama an idar da sallah sai ga wani a tsaye sai ya ce kai lafiya ba kai sallah tare da jama'a ba kaga annabi yana tambaye shi lafiya me ya faru sai shi wannan mutum ya ce ai janaba ce ta same shi kuma babu ruwan wanka sai annabi ya ce to ai ga yadda za ka yi ya ga sai a bi shi a hankali wajen yi mishi inkari da nuna mishi rashin daidai din wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutumin nan bai yi sallah ba ba cewa ya addake shi ba ba cewa ya wato ba za ka bi mu sallah ba a'a sai bi shi a hankali ya ce me yasa ba kai sallah tare da jama'a ba bi hadratil musallina bi ghairi udhrin wannan hadisi dalili ne akan in aka ga mutum guda ya ki bin sallar jama'a to sai a yi mishi magana me yasa ba kai haka ba in dai ba wani uzuri ba ne amma inda uzuri kuma to shi kenan hatta sai ba saboda ya yi jinkirinta sai dai kawai idan ya kasance jinkirin nashi ba da uzuri ba ne to zai samu zunubi to wannan matsala tana buƙatar ijimali idan mutum ya ƙi wato tafsili idan a jimillan uzuri malaman musulunci sun kasu kashe biyu game da shin zai rama ta ko ba zai rama ta ba mafi yawancin malamai suka ce zai rama ta kuma yana da zunubin wannan jinkirin da ya su imamu malik su shafi'i su ahmad waɗancan dalilin su shine ai sallar tana nan wajibi a kan shi babu abin da ya sauke ta saboda jinkiri waɗannan kuma dalilin su wajiba ce sallar amma kuma yin ta akan lokaci shi ma wajibi ne to tun da ya saka cifa to babu ainihin shin zai canza daga wannan wata na ramadan to don haka gaskiya saboda Allah mafi yawancin malamai kan waccan magana suke akai yan kaɗan ne suke akan akasinta amma kuma abin sha'awa ko abin mamaki yan kaɗan ɗin su ne suke da gamdakatar da dacewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya duk akan su ne ma'ana cewa Allah zai azaba ga masu sakaci game da sallah sannan waɗanda suka biyo bayan annabawa da salihai suna sakaci da sallah za su shiga wuta ta ce ingantacciya ba daga cikin zantutuka malamai kamar yadda ne ishara Allah ya taimaka al'ashir fihi anna man hallat bihi fitnatun fi baladin falyakhruj minhu wal yahrib min al fitna bi dinihi kama fa'ala shari' bi irtihalihi an batn al wadi sai ka bar gidan ko ka bar ango ko ka bar wannan gari saboda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a wannan kwari don a kwanta an kwanta kuma ashe akwai shaidanu waɗanda suka fitine su har musiba ta same su ba su yi sallah ba sai annabi ya ce a yi gaba saboda haka iba ma yuslihu min wudu'in wa tahara wa ibtigha buqa tatma'innu nafsuhu lis-salati 'alayha kama fa'ala ash-shari' sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ba'da an dhakara al-fa'ita fartahala ba'da adh-dhikri thumma tawadda'a wa kaje kai alwala ka samu wuri wanda ya cancanta ba wai saboda rudewa har za ka kiɗime ka tafi kai sallar ba da alwala ba ko kuma ka yi ta ba a inda ta dace ba a'a ta riga ta faru amma mantuwa ce yanzu da ka tuna watsuwar wurin da ya dace alwala jama'a si kaza a kinkintsa da makamantan haka haka ce wannan jinkirin babu laifi insha Allahu ta'ala mala yake cewa الثاني عشر فيه استهباب الأذان للفائتة idan sallah ta kuɓi daidai karfe ɗaya karfe ɗaya da rabi ba su dawo ba sai karfe biyu da rabi gaba ɗayan jama'ar masallacin in suka zo sai ladan ya kwaɗa kiran sallah yadda aka saba a zo a tada sallah don yanzu ne ake sallar amma in ya kasance an riga an yi sallar wasu yanki ne na zon Allah sallallahu alaihi wa sallama in suka zo masallaci limamin masallacin ya riga ya jagoranci jama'a sallau furada sai kowa ya sallashi ɗai ɗai ba sa yin ta a jam'i to wannan shine jama'a الثالث عشر فيه جواز أداء الفائتة بالجماعة wannan hadisi rama ta a jama'a ba Allahumma sai in sallar su ta sha bamban da sallar misali nan masallacin mutanen anguwar tudun wada ne sun yi sallar su da limamin su da ladanin su da kowa da kowa sai wasu jama'a da suka zo ɗaurin aure a anguwar daga wani gari zaman gida ne cikakkiyar sallah waɗannan ku za su yi sallah ne kasuru don haka suna da 'yancin su zo su yi sallar su a jam'i kuma mai yiwa ma za su iya haɗa ta da sallar la'asar a wannan lokacin amma iƙama kaɗai za su yi ba za su yi mata ainihin kiran sallah ba yana jingina a jikin littafin almuguni ne na al'imamu ibn kudama da littattafan al'imamin nawawi waɗannan malamai guda biyu ɗaya ba hambale ne shine ibn kudama ɗaya kuma ba shafi'i ne shine nawawi malamai ne waɗanda suke da kaifin tunani littafin shi fiqh sunna yana bibiyar tsarin irin waɗannan malaman shi yasa sai ga littafin fiqh sunna yana gutsutsura matsaloli yana gutsutsura su yana tattauna su har wata mas'alar ma in ka dube ta sai kaga kamar ta yi kama ko irin yar uwarta ce ba irin ta bace to abin abin dubawa wato liman baya nan ladan baya nan sai jama'ar anguwar ko jama'ar masallacin sai suka zo suka yi tabbataccen jam'i abin da za a duba jam'in da suka yi domin misali a ƙa'ida ta musulunci in an haddade lokaci aka ce za a yi sallah ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu ko ƙarfe hudu ko ƙarfe uku da rabi ko makamancin haka to liman da ladan su kasance suna wurin sai wani uzuri ko wata laru imamin masallaci ya zo a wannan hali yanzu liman ya zama kamar sauran jama'ar anguwa in ya zo kawai sai sallar shi shi kadai sauran jama'a su sallar su shi kadai waɗanda suke tare da shi amma a ƙaddara ƙarfe sha biyu da rabi waɗannan mutane suka zo da ladan sai a kira sallah a yi sallah yadda aka saba na fata an gane waɗannan na daga cikin abubuwan da wato in ka zo kana tattauna su a matsalolin fiƙihu sai ka rinƙai kana lura ƙwarai da gaske in ba haka ba wani lokacin sai ainihin ka zulma Allah ya taimaka akan in an rasa ruwa to daidai ne a tafi neman ruwa don a sha ko domin a yi alwala ko an fahimta ma'ana yanzu in sallah ta kama ka babu ruwa a nan kada da zaran babu ruwa a nan ka ce to tunda babu ruwa bari in yi taimama a'a sai ka dan kada dama da hagu kusa da kai ka zami badruddin al-aini sai yake cewa al-khamis ashar fihi akhadhu al-ma'i al-mamluki li ghayrihi li darurati al-atashi bi'awd yace wannan dalili ne akan idan kishi ya kamo ka ba sai da izini ba ya halatta ka ɗauki ruwan wani ka yi amfani da badruddin al-aini ya dubi kyautar da aka yi wa waccan mata ne ibnu hajirin ya ce a'a ai ba wai an biya ta ba ne karama ce alheri ne aka yi mata tayi ne shine aka ce a ɗan kyautata mata don haka sai da ibnu hajar na rogo to baka da kuɗi yanzu a bisa sharaɗin da badruddin aine sai ka zauna yunwa ta kashe ka tunda ya ce bi audin in ko kana da kuɗi sai ka ci rogo in ya so sai ka kawo naira ɗari ka aje a gefen kunya isharar da ya fata an gane yakan faru irin haka sai dai galibi mutanen ma'anan wani lokacin sukan yi abin da sura ta tuhuma mutum rana ta ɗaga ya rasa yadda zai sai ya kira yarinya tana tallan wake da shinkafa ya zauna ya ce to haɗa min kwano uku ya zauna ya cinye kwano uku madadin iya jan tuhuma ina fata an gane Allah ya kiyaye ƙasa Hausa kenan ina fatan jama'a an gane wannan to shine sai mala yake cewa wa fihi anna al-atshan yuqaddamu ala al-junub 'inda sarf al-ma'i ila an-nas a fara bashi tukuna daga baya ina za mu gane haka sai da muka ji an gama komai sannan annabi ya ce ina mai wankan janaban nan to kai kuma shine na ƙarshe haka aka ce a hadisi السادس عشر فيه جواز المعاطى في الهبات والإباحات من غير لفظ من الجانبين ita ma ba tare da an ce to shikenan yanzu tunda mun yi amfani da ruwan ki ke ma bari mu miki kyauta a sai kawai sai aka yi mata kyauta zaka ga masu sai da abinci galibi suna haka wancan ta fito tana sai da funkasau sai ta zuba a wancan waccan kuma tana sai da alala ita kuma sai ta miƙo waccan ko kun gane wannan da kyau jama'a mala yace as-sabi ashar fihi taqdimu maslahati shurbil adami wal hayawan ala ghairihi ka maslahati tahara ga dan adam yana bukata ko ga dabba tana bukata ga kuma alwala ko wankan janaba za a yi dan mama ina fata an gane yau ina fata an gane to malai ya tattauna wannan mas'ala da tsawo kwarai da gaske har dai ta kai inda aka tsallaka zuwa mas'ala ainihin wato ta gaba sai ke cewa al-ishrun matakar ba a ga najasa ba musamman ire-iren waɗannan abubuwan mu masu yawace yawace irin wannan sauki ne ake cewa ba cewa aka yi sunna ce ka je ka samu kwanan kafira ka ci abinci ba ba haka ake nufi ba amma ka samu kanka a can abolafo ƙasa arna ƙasa matuƙar baka ga abin da ya bayyana na najasa a wannan lokacin ba ina fata an gane to sannan sai kuma malam ya ce a samin ashar akwai matsala da muka tsallake wadda akwai rikici a kanta nake so a ɗan tattauna ya ce fihi jawazul khalwa bil domin aya sayyidina ali da shi da wasu ne ko da wani ne ba shi kadai ne ya je ya samu matar ba sai da ibnu hajar ya mishi gyara akan haka domin ibnu hajar malamin fiqh ne malamin hadisi ne wannan ma malamin fiqh ne malamin hadisi to amma ba a gwada su ba a daidaita saboda wancan yafi wannan gogewa kwarai da gaske inna ma wannan yana da kokarin ya tsaya tantanto mas'alolin fiqh fiye da ibnu hajar shi kuma ibnu hajar ya fi kokarin bada mas'a ya fi bada muhimmanci ga bangaren hadisi a'a ai idan su biyu ne ba khalwa bace ibnu hajar ya tattauna misali su biyu ne yanzu sai suka tsaya da wannan mata suna magana maza biyu da ita ɗaya ai ba ganawa ba ganawa ba kenan ba halwa kenan ba amma shi da ita one on one amma nan one on two akwai bambanci ina fata an gane wal ishiruna fihi jawazu akhadh malin nas inda darura bi samanin wa in kana lahu samanu kaza istadalla bihi ba'dhum fihi nazarun irin ta ce mas'alar da muka karanta cewa in kana buƙatar wani abu na mutane kana da kuɗi sai ka ainihin ɗauka alhadi wal ishirun fihi jawazu jitihadi sahaba bi hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa fihi khilafun mashhurun wa qad dhakarnahu an qaribin wata mas'ala ce da malamai suka yi sabani shin ga annabi na zaune ya halatta sahabbai su yi wani ijtihadi wannan shi Allah na magana da shi yana saukan mai nassoshi ya halatta su yi ijtihadi ko bai halatta ba suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba ingantacciyar magana abubuwan da sahabbai suka rinka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ijtihadi bane abu ne ya faru gare su ba wai sun yunkurin fitar da wani hukunci bane su watsar ko kuma su kawar da kai daga bincika annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya taimaka الثاني والعشرون فيه جواز تأخير الفائتة عن وقت عن وقت ذكرها إذا لم يكن أنت غافل أو استهانة وذلك من قوله ارتهلوا بصيغة الأمر فافهم مسألة da muka tattauna sallah ce wadda baka sami yin ta ba to amma ka manta ne sai zama sadda ka tuna ta kuma kana cikin wani kunci da ba zai baka damar ka yi sallar ba to dan ka dan jinkirta har zuwa sanda wannan kunci zai kau sai ka je ka yi ta babu komai sannan sai mala yace as-salis wal 20 fihi mura'a ذمام الكافر والمحافظة به كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة في قومها وبلادها فراء في قومها ذمامها وإن كانت من صميمهم wannan yana nuna jama'a kula da mutuncin ko da kafiri ne in akwai wani abu da ya haɗa ka da shi to ka kula da mutuncin shi ka kula da darajar shi da makamantan haka ina ma gane haka shine an an tsaya an karewa matan nan mutuncinta duk da kafira ce da ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka durkusar da raƙumin aka sauke ta ta tsaya gefe guda ba a dubi cewa kafira ba ce a wance kalo ta ƙasa a jefar da ita a ce tsaya can arniyar banza arniyar wofi ba haka ake ba sannan kuma da aka tafi za a yaƙi wannan nahiya tasu sai aka kula da wannan garin a wata mata da ta mana mutunci a mutunta ta a mutunta danginta duk wannan musulunci yana ainihin bayyana bayyana haka a cikin wannan hadisi الرابع والعشرون فيه جواز الحلف من غير الاستهلاف to badr din al kuma sai kawo wata mas'ala akan a cikin wannan hadisi akwai dalili akan ya halatta mutum ya rantse ba a nemi da ya rantse ba a ina za gano wannan matar waye mullahi wane ne wannan rantsuwar imranu dan husaini ne imranu dan husaini ko yace ina rantsuwa da Allah ma'ana akwai rantsuwa ta ta'akkud za ka faɗi magana ne ka san ba za a ƙaryata ka ba amma sai ka ƙara ɗaura maganar da rantsuwa wannan daidai ne ba a hana ba amma malamai sun ce an hana yawaita ta yawaita ta da an ce kaza ka ce wallahi tallahi kaza da an ce ka ce billahi lazi kaza wallahi la an hana irin wannan yawaitawa الخامس والعشرون فيه جواز الشكوى من الرعاية ilal imami inda hululi amrin shadidin mala yace mas'ala ta ashirin da biyar a cikin wannan hadisi akwai halaccin talakawa su kai kuka zuwa ga shugaba a yayin da wani al'amari ya faru mai tsanani ina son ku gane shugabanci irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama irin shi nake bayani a jiya ba shugabanci ne irin na limaman yau ba yau da mutane katangar su ta rushe damuna ta faɗi sai su tawo gidan limamin juma'a sai su tawo gidan shugaba a sai in shugaba ne na siyasar tafiya shine ana tara mai kuɗin da in bala'i ya faru zai taimaka wa jama'a amma kun haɗa shi da sallah ne kawai babu treasury a ƙarƙashin shi babu wata ma'aikata a ƙarƙashin shi yanzu kun ga talaka suna kai wa sarakunan gargajiya kuka ba sa kai musu don su ma fa talaka ne don ba ku sani ba ne kawai rufawa ake yi duk sarakunan gargajiya su ma a talakawa suke domin ba wata ma'aikata ko babba ko ƙarama a ƙarƙashin su ba wata takarda da za a tashi a ce je ka ofishin sarki kaza kaza kansila ko ciyaman ko darakta ko wane ne wane ne wane ne local government duk ta dauke komai shi ma sarkin yana son wani abu sai ya je abin amma me yasa zaka ga jama'a sun tari gidan ciyaman saboda nan ne da kuɗi ina fata an gane wannan da kyau da a ce za a za ko da ma'aikatar kasuwa za a danka a hannun sarakuna za ku ga jama'a na taruwa kofar gidansu dan zai zama akwai maiko abin da wannan magana tawa take nufi shine idan mas'ala ta samu jama'a daidai ne su je su kai kuka ga shugabansu amma ya kamata su lura mas'ala ce wadda zai warware musu da shawara ko da fatawa a mas'ala ce ta kuɗi to akwai kuɗi a ƙarƙashin shi ne babu kuɗi a ƙarƙashin shi limamin juma'a ne ko limamin idi ina fata an gane amma ba yadda ka iya da mutane ne za ka yi mamaki jama'a sai ka ga ana zaune gaban bin ba sai wani ya zo ya ce ala gafata malam wallahi masallaci za mu gina a unguwarmu shine jama'a suka turo ni suka ce in zo in gaya maka sai bin bazu ce tayyib zauna nan sai ya kira wani e a bashi 2% jikin salari na in wata ya zo kai karshen wata ka zo wurin wani ka karba wani lokacin kafin wata ya kare bin baz ya rabe 80% na salarin shi to sai wasu masu kuɗi sai suka ga wannan tsoho ya dan samu soyayya kaza ma ya dan dafa mishi a ci baya cin albashin nashi sai su hikima sai zo su ce mishi akramaka Allah wanda di ya zo yana son gina masallaci ga lambar wayata ga gidana a zo a same ni to shine da ka zo ka ce wa bin baz kaza kaza kaza ai a anguwa kaza ne za a gina mana masallaci shikenan sai ce ina wane ya buga wa mutumin nan waya ya zo sai a hada ku shikenan sai a ce to ku tashi ku tafi shine abin da yasa mutane ke towa wurin liman saboda shi liman na kusa da Allah ne ko da bai da shi dai zai san ina za a shiga a cikin falala Allah a jiya abin nan ina fata an gane Allah ya taimaka السادس والعشرون مسألة عشرين دشد فيه استهباب التعريس للمسافر إذا غلبه النوم idan matafiya kwana tafiya babu laifi kwanciyar asuba amma in bacci ya rinjaye shi in ba haka ba jama'a a shar'ance an hana baccin asuba daidai lokacin sallah dalili saboda kada sallar asuba ta kubuce maka don haka aka hana ka ka kwana a zaune baka komi saboda tsoron da zaran alfijir ya taho kuma sai ka ji kasala ta kama ka don gari ya yi sanyi ka gaji to an hana ka irin wannan amma in haka ta faru a halin ba kai ka so yin haka ba fa wannan kuma babu laifi wannan na daga cikin musibar da alhazan Najeriya suke fuskanta jama'a wallahi alazim jama'a alhazan Najeriya jama'a ina fatan Allah da ya ninka musu lada ninkin ba ninkin amma suna shan yar banzar wahala a je a ɗibe su a aje su a kam su kwana a tsaye da kun dan kwanta za ku yi bacci sai a ce ku tashi ku tashi ku tashi za a zo a ba ku fasko sai ku tashi tun karfe uku na asuba kuna tsaitsaye har karfe hudu da rabi sai wani ya ji ya fara langabewa sai ya ce to Allah alhaji zan dan tsuguna ka dan tashe ni sai ya ce to shikenan bismillah shi ma can sai ya ce to Allah alhaji da ni da wannan ka tashe mu sai ka gani karfe bakwai na safe sannan za su tashi su sallah asuba dukansu haka ake wa alhazan Najeriya a camp haka ake musu a airport haka ake musu a jidda haka ake musu a hijira sun baro makka sun shigo madina ga madina suna hange sai su awa goma sha hudu ba su shige ta ba su zauna nan ba wanka ba wanki alhazan najeriya kawai ake wa haka duk duniya jama'a ko na nijar ba a yi musu haka ko na senegal duk duniya alhajin najeriya shi kaɗai ne ya fi kowa cin wahalar tsiya kai jama'a najeriya wato demokuraɗiyar mamu da ta cutar da kowa mu gaba ɗaya da ta tashi fashewa akan mu ta fashe wani wurin ta ɗan buge su sai ta wuce munan sai ta bom Allah ya kyauta Allah ya gyara mana al'amarin mu jama'a Allah ya gyara mana al'amarin mu to shine sai mala yake cewa السابع والعشرون فيه مشروعية قضاء الفوائد الواجبة وأنه لا يسقط بالتأخير الثامن والعشرون فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب إنا تماما يتمسأل سنة كما دجونا التاسع والعشرون فيه جواز النوم على النبي صلى الله عليه وسلم شن النبنا بچي كو بايا بچي kaga malaman fiqhu yace wannan hadisi ya nuna mana annabi yana bacci kuma yin bacci ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba na ƙasa bane saboda bukata ce ta ɗabi'a dan adam ka naumi wahidin minna ahadin minna kamar yadda ɗaya daga cikin mu ainihin yake bacci sai dai da bambanci a wajen asalin yadda sirrin baccin yake annabi yana bacci amma zuciyar shi ba a rufe take ba yana jin motsin da ke faruwa jikin shi da kusa da jikin shi kai ko in ka kwanta wani lokacin sai a ɗauke ka a saka a buɗin mota ma a tafi da kai birnin kif baka farka ba Allah ya kyauta jama'a duk waɗannan matsalolin suna nuna mana yadda annabi ya sha bamban da al'umma ko da yake shi mutum ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce fi ba'd al awqat wa wa qad marra tahqiqu fihi as-salasuna fihi ibahati safar min ghairi an yu'ayyana yawman aw shahran ya halatta kai tafiya ba tare da an ce rana kaza ko wata kaza ba wato a cikin tafiya ba a ce an fi so kai tafiya ranar laraba ko an fi so kai tafiya kaza ko ranar kaza a radda tafiya ta sauƙaƙa ka yi ta kuma za a iya waye gari gobe ka ce matar ka zan yi tafiya ba za ta ce to ba za ka tafi ba me yasa tuntuni baka faɗa min ba a'a ta faɗo ne kawai ina fata an gane bayan da malai ya gama wannan sai ya ce fawaid fihi dilalatun nubuwa haythu tawadda'u washrabu wasqu waghtasala al-junub mimma saqata min al-azali wannan dalili ne akan annabi yana da mu'jiza jama'a ku duba wannan ruwa kamar ka ce bokiti biyu ko jarka biyu aka zazzage shi duk jama'a suka yi bukata sannan aka tashi kuma aka mayar da ruwan aka ce babban karin abin mamaki ma shine wannan ruwan nata bai cuɗanyi da ruwan da suka yi amfani da shi ba kawai Allah ya so ya haddasar da wata mu'ujiza ne na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikin wata nusha ta ainihin wato mustamli riwayar dai sahihul bukhari aka ce ƙala abu abdullahi saba'a kharaja min dinin ila ghairihi imam al-bukhari ya fassara kalmar da wannan mata ta amfani da ita da ta ce allazi yuqalu lahu sabi kun san ko qur'ani kake karanta zaka ji Allah yana cewa wasabiina su wane ne sabi'awa sabi'awa wasu suka ce asali masu bautar taurari wato dangin annabi ibrahim dan dama ya taso cikin irin waɗannan mutane ne wasu kuma suka ce a'a gashi ne to menene ma'anar saba'a shine karkatacce wanda ya tashi daga addinin shi na asali ya koma wani addini ma'ana wai mutanen maka addini ne da su shine bautar gunki to da annabi ya zo da nashi addinin sai ya zama sabi'i a wurinsu wato ya karkace musu kenan wa qala abul aliya abul aliya yace as-sabi'ina firqatun min ahli al-kitab yaqra'una az-zabur sabi'awa wasu jama'a ne daga cikin ainihin ahlul kitabi an ba su littafi suna karanta attaura malamai sun yi maganganu masu eh, zabura jama'a malamai sun yi maganganu masu yawa game da sabi'awa aka ce asali suna da annabi suna karanta littafi amma daga baya ne shirka ta faɗo musu a ƙarƙashin haka imamu abu hanifa sai ya ce kenan ya halatta a auri 'ya'yansu kuma ya halatta a ciyan kansu gini akan asalinsu ahal kitabi ne amma almajirin shi ya ce a'a za a ɗauke su a matsayin mushrikai ne domin bautar taurari suke yi ma'ana halin da suka samu kansu a yanzu ba asalinsu ba wannan mas'ala ce za a zo a tattauna ta a gaba insha Allahu ta'ala Allah ya taimake mu babban malami al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il hafizul islami yace babun إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم Imam Bukhari ya ce babin da ke magana akan cewa idan mai janaba ya ji wa kanshi tsoron rashin lafiya in ya yi wanka da ruwa rashin lafiya za ta same shi ko kuma akwai ta za ta ƙaru ku kiyaye in yi wanka rashin lafiya za ta same shi lafiyar shi kalau yana jin sanyi in yi wanka rashin lafiya za ta samu ko kuma bai da lafiyar rashin lafiyar za ta ƙaru awil bauta ko yana ji wa kanshi tsoron mutuwa kun ga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda da gwargwadon yadda ya firgita da irin wannan sanyin ko sai tunani ya zo mai kada fa in yi wankan nan mutu kada in yi wanka in yi rashin lafiya kada in yi wanka rashin lafiya ta ƙaru au khafal atasha ko kuma ya ji tsoron in ne wanka yanzu da ruwan nan to abin da zai biyo baya an jima ba ni da ruwan sha to yanzu yaya zan yi kenan to bari in yi taimama shine sai malam ya ce tayammama sai ya yi taimama na'am eh ko da kaikayi ne zai karu kaikayi menene kaikayi cuta ce ma'ana akwai mutumin da in ya zuba ruwan sanyi a jika kaikayi zai faru ko zai karu misali akwai maganin da likita yakan ba mutane ko allurar da mutum ake mishi da zaran ya zuba ruwa sai ya ji kaikai ya faru ko ya karu to in har ya ji tsoron haka za ta faru ta yammama sai ya taimama wannan ke tabbata mana da maganar da malamai suka ce fiqhul bukhari fi tarajimi yanzu bukhari kaga har ya fitar maka da fiqh nan tun bai kawo maka hadisan ba wa yuzkaru aka ce anna amr ibn al-asi ajnaba fi lailatin barida fatayammama watala wala taqtulu anfusakum إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف إمام البخاري يتي أنشي صحابي عبد الله دان أمر كو أي أمر دان أس أمر دان أس جنبا تساميش أوان داري سيزان أكويس أنن سني سيئي ماما to anan ina son ku dan fahimci yadda asalin asarin yake asarin dai al-Imam Abu Dawud da Hakim suka rawaito shi da isnadi kyakkyawa wato tafiya aka yi ghazwatu zati salasil amr ibn al-as shine komanda shine shugaban wannan yaki da aka je sai janaba ta kama shi da daddare da ya tashi sai ya ce wa jama'a janaba ta same shi amma yana jin sanyi don haka ba zai iya wanka ba bari ya taimama sai ka ce ka yi taimama kana da janaba kuma ka wuce gaba kai mana limanci ya ce kwarai da gaske ina jin tsoron ne haka zan mutu sai ba su ji daɗin abin da ya yi ba amma kuma ba yadda za su yi sai ya buga taimama ya yi sallah kuma suka bi shi ana isa sai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama amr ibn al-as ya yi mana limanci kaza kaza sai manzon Allah ya kira shi me yasa kai haka sai ya ce ya manzon Allah na ga cewa in nayi wankan zan mutu ne kuma na ji Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kar ku kashe kanku Allah mai tausayi ne gare ku aka ce sai manzon Allah ya tuntsire da dariya abin ma sai da ya bashi dariya shine ana aka ce fadhkira linnabi sallallahu alaihi wasallam sai aka gaya wa annabi falam yu'annif annabi sai bai aibanta shi ba bai mai fada akan haka ba to abin da nake so ku gane ita ayar ya karanta ta ne a gaban annabi ba a san da ya wancan aikin ba haka riwayar ta ce a san da ya aikata abin da ya aikata a lokacin bai ja musu aya ba ya faɗa musu dalilin shi ne na cewa yana jin sanyi amma da aka zo ne da annabi ya ce me yasa sai ya kawo aya ya kafa wa annabi cewa dalili kenan na fata an gane wannan ya tabbatar da cewa abin da ya yi daidai ne kenan to anan sai ka koma ka ɗauki wannan hadisi sai ka yi hujja da shi akan maganar bukhari domin me ya ce yana jin tsoron kada ya mutu ne shine imamul bukhari ya ce awil maut قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود أبو وائل يتوى ainihin wato ko an abi wa'il abi wa'il ya ce kala abu musa li abdullahi bin mas'udin abu musa al-ash'ari sahabi ne suna zaune sai ya ce wa abdullahi dan mas'udin idza lam yajid al-ma'a la yusalli yanzu nan idan musulmi bai samu ruwa ba kenan ba zai yi sallah ba kala abdullahi sai abdullahi ya ce laura khastu laura khasta lahum fi hadha idan kai wa mutane sassauci akan haka cewa mutum in bai samu ruwa ba ya yi taimama ya yi sallah kana idza wajada ahaduhumul barda idan ɗayansu ya ji sanyi kala haka za sai ya yi haka kawai sai je ya'ani taimama sai je buga taimama wato mas'ala ce ta faru daga nan za ku gane malaman fiqhu tun farko cikin salaf sun rinka bin irin abubuwan da kake ganin yana faruwa a wurin malaman fiqhu shine saddu zari'a toshe kafa wato abu musa al'ash'ari yake cewa abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana hana mutane yin taimama ne sai can baka samu ruwa ba je ka duk inda yake ka samo shi shine sai abu musa ya ce to yanzu idan mutum bai samu ruwan ba a bisa yadda ka ce sai an samo ya je ya gama karaɗewa bai samu ba ba zai yi sallah ba kenan to annan ne sai abdullahi ya ce wato abin da nake tsoro in muka rinka ba su sassauci akan yin taimama da mutum ya ji ya rasa ruwa sai ya je ya taimama kawai da mutum ya ji sanyi sai ya je ya taimama kawai ya ce to abin da ya sa kenan wato ashe asali abdullahi ba hadisi yake da shi na hana yin taimama saboda sanyi ba amma tsoron da yake kada a sassauta jama'a kuma kawai da mutum ya ji sanyi madadin ya nemi to menene mafita ya zai ya dindima ruwan ya zai yayi kaza kawai sai ya ce tunda ina jin sanyi bari in yi taimama wa sallah sai yayi sallah kala sai shi ainihin sahabi abu musa sai ya ce kultu sai na ce to yanzu tun da haka ce wannan magana yadda kai ka faɗe ta a wurinka fa aina qawlu ammarin li umar ina maganar da ammar ya faɗa wa ainihin umar kala sai ya ce inni lam ara umar qani bi qawli ammar ai ina ganin umar ma bai gamsu da magana ammar ba abin da ya faru da ammar da umar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aike su da suka je sai suka samu kansu a halin ainihin janaba ammaru dan yasir ya je birgima a ƙasa kamar yadda dabba take birgima sai ya zo sai ya yi sallah umar kuma fa sai bai ainihin yi sallah ba to da suka dawo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ammar ai da ma baka yi haka ba na jin za mu zo mu karanta hadisin nan na gaba na biyu bayan wannan ko na uku sai ya ce ai da ma taimama kai kawai da ta isar maka to shine a wannan lokaci wata rana sai magana ta taso tsakanin Umar da Ammar sai Umar yana musun a yi taimama saboda rashin ruwa ko saboda sanyi sai Ammar ya ce mishi ka tuna mun taɓa yin tafiya kaza kaza kaza kaza ya faru sai Umar ya yi shiru shine a nan yanzu Abdullahi dan Mas'udin yake cewa ai ina ganin Umar bai gamsu da wannan maganar ba kaddara ko da Umar bai gamsu ba amma abin da ammar ya kawo ra'ayin shi ne ko hadisi hadisi ne tunda hadisi sai ya lura cewa kada yi wa mutane fatawa da shi kai tsaye mutane kuma su yi violating hadisin wato in suka tashi aiki su yi aikin da ya wuce abin da hadisin yake cewa ko kun fahimta jama'a misali Allah yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima idan kuka ainihin wato abin nan guji manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai to ƙananan za a rinka ainihin wato yafe muku su wannan maganar abin da ake so ka fahimta ita ce falalar barin manya-manyan zunubai amma an ka ce to tun da dai na bar manyan barin manyan zai sa a rinka kankare min ƙananan to bari in rinka yin ƙananan sai a ce to yanzu ka yi violating ayar kenan ka wuce abin da ayar take nufi misali sai ka ce wa ɗanka duk sanda ta guwa ka ta datti ka zo ka karɓi sabulu shikenan sai yaron ya fahimci haka eh sai kuma ya wuce da ya je sai ga kwata sai tsindima a ciki sai ce babana yana da sabulu kaga ya wuce abin da kai kake nufi ko abin da malaman fiqhu galibi suke nufi kenan sai kaga ga hadisi ya ce halal ne ayi kaza in suka zo sai su ce kada ayi ba suna nufin karo da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam abin da suke tsoro kada mutane su kai ga wuce abin inda matsalar take faruwa kai in ka zo daga baya kana da zaɓi ka ɗauki hadisin shine daidai amma kai ma sai ka fahimci tsoron abin da suka tsorata kai ma sai ka ji tsoron wannan abin to abin da ake so kai karka mai da matsalar faɗa ka ce ai tun da maliku ya faɗi wannan magana shi ma yana da hadisi ba hadisi yake da shi ba shine suke kira saddu zari'a toshe kafa ta wata barna da suke tsoron ta biyo baya ita ta sa sai su ce to wannan hadisin zahirin shi a saurara ga abin da ya kamata a yi kun fahimci wannan da kyau jama'a shine hakikanin abin da yake faruwa a nan Allah ya taimaka wannan hadisin yana tabbata mana da cewa sanyi dalili ne daga cikin dalilan da ke halatta taimama ko haka abin yake jama'a yanzu duk wanda ya kwana irin kwanan da bahaushe yake cewa kwanan munzalifa kwanan munzalifa din nan da ake akwai sanyi tare da cewa ba dole bane wannan kwana da ake a waje domin musamman kaimomin 'yan Najeriya da West African countries ghair al-arabiyya galibin kaimomin su suna cikin ainihin a wato abin nan muzdalifa ne dan haka kawai in ka sako arafa kai dan Najeriya sai ka koma ka inda take Amina bangaren Mina din tana nan a muzdalifa ne sai kai kwance ka cikin bargonka to amma galibi sai aka fassara mutane kamar misali mutumin muciya ne ko kuma mutumin dogon bauchi a nan Zaria sai ya fahimci cewa ai agwara ba tudun wada ba ce sai ya zo layin joji ko sai ya zo layin wawa na fata an gane amma sai dan tudun wada ya ce mishi ai agwara ma tudun wada ce ai gyalle su ma tudun wada ce ko kun fahimci wannan da kyau asalin abin da yake faruwa sai kaga mutanen mu suna kwana a waje abin da suka fahimta iya inda wannan wuri yake filin nan to nan ne kawai muzdalifa muzdalifa tana da fadi jama'a ka dawo cikin kai maka sai kai kwanciyarka to in sanyi irin wannan galibi aka zo sallah asuba sai kaga alhazai suna ta makyarkyata saboda ya wani a tsaye yake kwana saboda sanyi kuma asuba ta a ce zai yi alwala to mutanen da ke kasashe kuma irin kasashen Afghanistan da makamantansu nan kuma akwai soyayyen sanyi wanda yake sanyi ne bakararren sanyi sai ka je ka ga komi ma ya daina aiki wani lokacin jama'a komi sai kaga ya daina aiki saboda su ne zaka ji wani lokacin a ce sun kai zero degree ko kuma sun kai minus one ko minus two in aka kai daidai wannan lokacin to ya ma zai iya zama kamar chalk ya bushe kat yadda kawai in kai haka zaka balla shi baka ji ba kuma shine yake faruwa kana karanta askari wani lokacin sai ka kasa fahimtar me suke nufi yana magana irin waɗannan ƙasashen ne yace kawai mutum sai ya zo yana cikin alwala sai ya ji yatsan shi ya gutsire zai gutsire ne baka ji ba ma maiwa sai ka duba sai ga ashe ya gutsire shine zamakshari dan wannan kasar ne kawai wata ran sai waye gari kawai ya daga haka sai ya ji cinye shi ta fadi saboda tsabar sanyi shine sai ya ce kasar nan bata karbe ni ba bari in koma maka in zama makwabcin Allah shine ya zo rubuta sunan sai ya ce ana jarullahi na zama makwabcin Allah sai har koma wai ɗakin Allah gashi da yake ba mu zale ne suna da kalmomi na rashin ladabi sai ce wa haqqun alal jari an yukrima jarahu tunda na zama makwabcin Allah kuma dole Allah ya girmama ni suna da kalmomi na rashin ladabi dai gashi na Allah ya kyauta na'am wa alaikum sa na'am na'am na'am bayan shi ne magana da muka tattauna je wannan dalili ne akan haka malam yake cewa haddasana a Umar bin Hafsin قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى شقيق بن سلمة إيتي إنا زونور عبد الله بن مسعود أبي موسى الأشعري إلو وانشان حديث أما وانشان رواية أبو وائل ني فقال له أبو موسى سي أبو موسى يتي أرأيت يا أبا عبد الرحمن يا كي بابا عبد الرحمن عبد الله دم مسعود كنا هكا سكي مش الكنيا إذا أجنب إذا جنب تكام متون فلم يجد ماء بيسامر وابا كيف يصنع تو يا زي فقال عبد الله سي عبد الله يتي لا يصلي حتى يجد الماء فزي صلى بها سياسة مروه to tambaya ita ce in bai samu ruwan ba ya nema bai samu ba ina fata an gane faƙala abu musa sai abu musa ya ce fa kaifa tasna'u bi qawli ammar to yaya za ka yi da magana ammar lokacin da shi ya nemi ruwa bai samu ba ya taimama ya yi sallah hina qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yayin da annabi ya ce mishi kana yakfika ai ya isar maka inda ka yi taimama qala sai ya ce lam alam tara umara lam yaqna bi zalika to amma baka ga umar lokacin da ammar ya faɗa mishi hadisin bai gamsu ba faƙala abu musa sai abu musa ice fadda'ana min ƙaule ammar to yanzu a bar magana ammar tunda ita ma kayi mata tawili kun ga yadda malamai suke tattaunawa tunda kaifa tasna'u bi hadhihi al-aya yaya za ka yi da wannan aya ita ce ayan ma'ida falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban yanzu an kawo fatawa ka ce a'a an kawo hadisi ka kawo larura aya kuma fa ya za ka yi da ita fama dara abdullahi ma ya kulu sai abdullahi ya rasa abin da zai ce tun da alaran ma ne an biyo gonarsu kenan an shanya kafar shi da ita faƙala sai ce inna laura khasna lahum fi haza idan muka yi musu sassauci game da yin taimama saboda sanyi la aushaka idza barada ala ahadihim alma'u to sai ɗaya daga cikin su da ya ga ruwaye mai sanyi an yadda a sai bar ruwan wa ya taimama ya ri'i taimama fa qultu li shaqiqin sai na ce wa shaqiq fa inna ma kariha abdullahi li hadha wato wannan ne dalilin da yasa abdullahi ya kyamaci a basu fatawa din qala na'am sai shaqiq ya ce eh haka magana take ba wai hadisi yake da shi ba ko kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan hadisi bayan yana tabbatar mana da cewa sanyi na daga cikin dalilan da zai halatta taimama ko yana nuna mana yadda malamai da ɗaliban ilimi suke tattauna matsalolin ilimi ko kun fahimta jama'a wallahi azim kamar yadda kullum nake faɗi in an zo wannan munasabar muna sha'awa a samar da irin haka a Najeriya shine a zo a zauna a masallaci a ce jama'a ranar asabar karfe tara na safe zuwa karfe ɗaya muna so ne za a zo a tattauna game da wata mas'ala ta ilimi daga cikin mas'aloli ga mas'alar kowa ya je yo bincike ya zo za a tattauna sai a ce amma kada wanda ya zo da littafi kada wanda ya zo da takarda ko kwada je ka ka binciko mas'alar ka yi downloading abin a cikin kwakwalwarka ka zo kawai in aka faɗe ka ta uploading kana kawo mana kai ma don haka kawai sai a ce ina hukuncin kaza waye yake da magana sai wani ya tashi ya ce kaza in kana kallon tashar sudan zaka ga 'yan mata masu diploma arabic islamic studies suna yi 'yan mata a sudan in kana kallon tashar sudan za ga an ware wa 'yan mata awa biyar diploma suke irin nce din nan polytechnic islamic studies arabic sai a zo a kawo research question sai a ce aje a yau bincike sai ga yarinya ta tashi inda take shiga ba nan take fita ba yan sudan abin da ya kamata kenan jama'a saboda ana yin ilimi ne don a sami ilimi ba don a samu certificate ba to daga cikin abin da ke taimakawa mai ilimi shine ɗaukar ɗan uwan shi mai ilimi suna tattauna matsaloli ana tattaunawa ana tattaunawa sai kaga abin yana baka sha'awa amma a ƙasashen mu jama'a in aka ɗan ta ko da matsala ce ta taso ko da ka tashi akan ra'ayi kaza wani ya tashi akan ra'ayi kaza baya nuna shi maƙiyin Allah ne baya nuna shi maki manzon Allah ne sai in yana kai wa sunna din farmaki amma abin da ya nuna shi fa ga tashi fahimta kuma anan ya kage kai kuma ga taka fahimta anan ka kage ba za a tashi a ce duk fahimtar daidai ba ce amma ba za a tashi cikin gaba ba sai a ce a je a sake binciken ilimi a sake dawowa mako mai zuwa to amma matsalar jama'a ina ganin mutanen mu ma ko town hall ba su da shi wato ba su da wurin da za a zauna ma a irin wannan abubuwan galibi masallatan kuma ba a shirya su yadda za a irin wannan kamata ya zama kamar irin yadda ake da hall din na Center for Islamic Legal Studies dan karamin hall wanda zai dauki mutum 200 da makamantan haka sai a tara ɗaliban ilimi haka zaka je ka gani a Makka ɗaliban ilimi kawai sai ga wani ya zo shi kawai yana neman ɗalibai ne a tattauna da ya zo kawai in ya zauna aka gaisa aka gaisa sai dan kawo dabino daga aljihun shi sai baku da an ci shikenan sai ya ce billahi alaikum idan liman ya zo yana cikin sallah sai alaular shi ta karye sai ya jawo wani shi wannan da aka jawo bayan liman ɗin da ya ja shi ya fita sai kuma ya rikice kasa gane raka'a ta nawa ce ma ake ciki yaya zai yi daga haka zai bincina muku magana sai ku kai sallah asuba ana ta yanyana maganar haka sai ga kana ta samun ilmomi masu yawa haka zaka ga ɗaliban ilimi shi yasa wato matsalar munan addini ya zo mana ne da faɗa wallahi kamar dage duk abin da aka yi sai an mai da shi fada sai kaga an tashi ana raba mutane in ba haka ba in ka tafi kasashen larabawa ana tattauna abubuwan abubuwan sai su baka sha'awa kai ba kasashen larabawa ba har anan cadi na ga ɗaliban ilimi haka suke nan nan nan nan kusa da mu cadi zaka je ka ga ɗaliban ilimi wannan ya je yayi karatu a jami'ar Khartoum wannan ya je Masar wannan ya je jami'ar Islamiyya wannan ya je Ummul Qura sai a zo a zauna ana tattaunawa sai ka ga abin yana ƙara musu son juna na'am na'am a'a ai daga baya ne matsala ta sake tasowa Umar ya manta da abin da ya faru sai Ammar ya tuna mishi bayan annabi ya ba su fatawar duk da haka Umar sai ya dawo bai gamsu ba eh da magana da Ammar ya faɗa mishi ba magana annabi yake shakka ba wato shakkar ta faru ne yana tunanin anya ku Ammar ka kiyaye maganar nan daidai shi Umar ya yadda ya manta yanzu wa yake tuna mai Ammar to da ya tuna mai din kuma sai shakka ta shige shi kai ma dai mai yiwa irina ne baka rike da kyau ba shi ne bai gamsu ba ga maganar ai ku saurara ku ji ta babun attayammumu barbatun mala yace babin da ke magana akan cewa taimama bugun ƙasa ɗaya ake yi bugun ƙasa so ɗaya ake yi sai hadisin nan da za mu ji ya zo a cikin ainihin littafin sahih na ibnu khuzaima annabi ya ce attayammumu barbatun wahidatun lilwajihi wal kaffaini taimama ana bugun ƙasa ne so ɗaya wannan bugun ƙasa so ɗaya shi za a shafa wa fuska shi za a shafa wa tafukan hannaye wannan shine abin da ya tabbata hadisin da ya ce taimama ana bugun ƙasa so biyu ne al'imamu dara ne ya ruwaito shi da isnadi munkar hadisin da ya ce in an shafi za a shafi har da zira'i za a shafi hannu wannan hadisin shi ma dan uwan ɗayan dara kutuni ne ya ruwaito shi da isnadi munkar ka karanta bulogul maram tare da littafin subul salam don haka abin da ya tabbata ya jama'ar musulmi taimama aba ce mai sauki sai ka bugi ƙasa haka sai ka ainihin juya sai ka busa sai ka hure haka sai ka shafi fuskarka sannan sai kuma ka shafi ainihin tafinka na dama tafinka na hagu ka ciccuɗa shikenan ka yi taimamar ina fata an gani قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي أكتشي دا عبد الله دم مسعود دا أبو موسى الأشعري سنا زوني دكان صحابين كما دكان سمالمين نافات أنغاني والله أنك جراك ماماكي إنك تفك أساس سعودي عربية ذاك من يمالمي سنا هكا wani lokacin ha'a waya suke wani lokacin ha'aika da juna suke abubuwan abin sha'awa ɗalibin albani ne suna tafiya wani almaziri ko wane ne na manta shi suna tafiya da albani albani yana da gudu a mota ya taka mota tiyu na tsammanin sai ɗalibin ya tsorata sai ya ce amma fa bin baz ya ce idan mutum ya taka mota ya wuce 120 to in aka yi hadari to yayi kisan kai da gangan sai albani ya ce hazihi fatawa a'ama wannan fatawan makaho ce makaho ne makaho ne wannan fatawar abin haka yake su zubin ba haka suka yi fatawa don haka duk motocin ƙasar saudi arabia da ka taka ta wuce 120 sai ka ji ta fara bifin tana cewa ɗit ɗit ɗit wai ka wuce iyaka duk kisan kan da kai nan za a caje ka duk motocin saudi arabia haka suke programming ɗinsu kana wuce ɗari da ashirin sai ka ji ta fara maka kuka tana gaya maka to ka wuce ka wuce dokar ƙasa to kaga haka haka za ga malamai suna raha suna fara'a suna wasa da dariya ainihin a tsakaninsu to amma munan sai aikawa da juna bakan magana da nun kufurci dukkan sharrin da ya faru yan bid'a ne suka tarbiyanci mutane ne da yan al'ada har yanzu wannan gubace ba a gama amayar da ita ba dan bid'a sharrin halitta ne Allah kuna mamaki wannan maganar abin da ya faru kenan ka duba da kyau ka gani idan Allah ya kiyaye uwarka kurma ce zaka ga kana da wata ɗabi'a cikin mutane in an kira ka a hankali baka ji duk ɗan da kurma ta haifa sai an kira ya ya ya ya ya saba da ya ya ya ya to in ba a yi mishi kaiwa ne baya ansa baya ji shine background din daga ko kun fahimta malamin ka ya zan dan bid'a ne ko iyayenka su zama yan al'ada ne to Allah ya kiyaye akwai wasu halaye da za a yi ta gani abnormal yasa an ka tafi za ka yi mu'amala da mutanen ƙasar waje sai ka sai ka sauka daga irin al'adunku na ƙasar ku saboda munan akwai wasu abubuwa ba su da daɗi jama'a can ba haka abubuwan suke ba sai ka shiga library sai ka ga bookshop za ka shiga sai ka ga littafi a hannun mutum ba a nan ya sai littafin ba kana so sai ka ce na san wannan littafin ba ni mana sai ya ce naka ne na baka baka san shi ba ko sunan shi baka tambaya ba kawai zuwa ne in samu littafi haka a saman kanta kawai ashe wani ya je ya ɗauko shi shikenan na ƙarshe fa sai na ce wannan littafin na so sai aka ce ai wani ne can ya ɗauko shi zai siya shine sai ya zo sai na ce mishi akai zaka sai wannan sai ya ce eh ko kana so ne sai na ce zai fi amfani a Najeriya tunda kai kana nan zaka iya samun wani sai ya ce na baka ka bari ma zan biya maka riyal ɗari da ashirin wajen naira dubu shida ka gani to a nan fa ina sai harare ka duka maka tsawa malam shine bid'a malaman ku bid'a shine yan bid'a miyagun halitta ne ba su da rahama ko kadan duk wanda suka tarbiyanta sai ga ba shi da rahama shi yasa sai a hankali mun dawo mun zama na manzon Allah manzon Allah shine mai rahama yan bid'a da yan al'ada nun kufurci ne da su suna da kuncin kirji ba su da rahama gashi yake cewa faqala lahu abu musa law anna rajulan ajnaba ba ku ga kyakkyawan misali ba jama'a duk wanda ya zauna da Malam Bakar Gumi ya gani karshe karshen rayuwar shi lokacin baban gida sai a kawo tan tebur goma ta buhun shinkafa sai a ce gashi nan an kawo mai sai ce a ɗauki buhu ɗaya a kai mishi gida tan tebur goma man diesel goma babban mota ba daf ba man diesel doguwar buhu buhu ɗari shida so goma dubu shida sai ce a ɗau ɗaya a kai mishi gida dubu shehin nan yanzu sakwata zai sa a wuce da ita a je a siyar da ita a zubo mai kuɗin a account ko kuma kuna nan kuna hamma kuna warin baki ba rahama bid'a ba rahama ko kaɗan faƙala lahu abu musa lau anna rajulan ajnaba falam yajid al-ma'a shaharan sai abu musa ya ce wa abdullahi dan mas'udin da a ce mutum janaba za ta same shi wata guda ya nemi ruwa bai samu ba amma kana ya tayammama ya salli to yanzu ba zai tayammama ya sallah ba bayan wata guda yana neman ruwa duk da haka kenan abdullahi yana ganin a'a dai sai ce to fa kaifa tasna'u da bihadhihi al-aya fi suratul ma'ida ayan nan da ke cikin suratul ma'ida ya za ku yi da ita wadda Allah ya ce falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban idan ba ku samu ruwa ba sai ku nemi fili mai tsarki ku yi taimama kala abdullahi sai abdullahi ya ce lauru lahum fi haza da za a yi wa jama'a sassauci game da wannan mas'ala cewa sanyi ya sa su bar ruwa su koma su yi taimama la'aushaku idza barada alaihimul ma'u da sai su zama da zarar ruwa ya musu sanyi an ya tayammamu sa'ida sai su je su samu wuri kawai su yi taimama kuntu sai na ce wa inna ma karihitum hadha liza wato abin da yasa kuka kyamaci a baiwa fatawa a bada fatawar wannan abin da aya da hadisin suka ce saboda wannan halin da kuke tsoro na mutane kala na'am sai ya ce eh fa kala abu musa sai abu musa ya ce alam tasma qawla ammarin li umara to baka ji maganar da ammar ya ce umar ba ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hajatin wannan dalili ne akan sahabbai suna ruwaito hadisi daga junansu yanzu abu musa al-ash'ari yake ruwaito hadisi daga ammar ibn yasir yace manzon Allah ya aike ni game da wata bukata fa ajnabtu falam ajidil ma'a sai janaba ta same ni sai ban samu ruwa ba fatamarragtu fi sa'id kama tamarragu ad-dabbatu sai na je ne birgima a ƙasa kamar yadda dabba ma'ana irin yadda kake ganin jaki yana ainihin birgima fa zakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai na je na faɗa wa annabi haka فقال سي النبي يجي إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا أي دا ذاك أيكة هكا كو يا إشيك فضرب بكفه أرضا كو ضربة على الأرض سي من ذا الله يسا تابين شي يبجيك أسا to riwaya za mu zo mu ji ta bayyana ko kuma mun ji ta a baya ta bayyana ba tafi ba guda nan ya takaita riwaya ne tafukan shi guda biyu yasa ya bugi ƙasa summa nafadaha sannan sai ya kakkabe to wannan riwayar kuma kamar dalili ce akan cewa tana ishara zuwa ga me zuwa ga kakkaɓa to ko dai a ɗauke ta haka ba tare da wani ta'awili ba kenan maganar da muka yi a baya cewa ba a kakkaɓewa sai dai hurewa sai ta zama wannan maganar kuskure ce haka abin yake abin da yake daidai wannan riwayar ta tabbata na fada ma'anar ya kakkaɓe ko kuma ya zama na fada tana koma zuwa ga ma'anar hurewa to kuma wannan ta'awili ne ba'idi ba zai karbu ba kenan ya tabbata a iya hurewa a kuma iya kakkaɓewa saboda wannan lafazi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma masaha biha zahara kaffaihi ko zahara kaffihi bi shimalihi sannan sai ya ainihin wato sanya hannun shi na hagu ya shafi bayan tafin shi na dama au zahara shimalihi ko kuma ainihin wato bayan tafin shi bi kaffihi da cikin tafin shi na ainihin wato dama misali ko dai ya zama hannun hagu yasa ya fara shafar bayan ainihin tafin shi na dama ko kuma hannun shi na dama yasa ya shafi tafin shi bayan ainihin wato tafin shi na hagu sai ya ci gaba summa masaha biha wajhahu sannan sai ya shafi fuskar shi faqala abdullahi sai abdullahi dan mas'ud ya ce afalam tara umar lam yaqna bi qawli ammar baka ga cewa Umar ma bai gamsu da wannan magana ta Ammar ba na fata an gane wa zada ya'ala an al-a'mash an shaqiqin ya'ala ya kara da cewa daga al-imamu a'mash daga shaqiq yace kuntuma abdullahi wa abi musa fa qala abu musa muna tare da abdullahi da abu musa sai abu musa yace alam tasma qawla ammar li umar baka ji maganar da ammar yace wa umar bane إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني أنا وأنت من زون الله يا أيكين ني دكي فأجنبت سي جنبا تساميني فتمعكت بالصعيد سي نجيني برجما أكسا فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه muka zo muka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qala sai manzon Allah yace inna ma kana yakfika hakaza ai da za ka aikata haka ya isar maka wa masaha wajhahu wa kaffaihi wahidatan yace sai ainihin ya shafi fuskar shi da tafukan hannayen shi so daya wannan hadisin shine dai muka yi ta dabdala karantawa قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا amma imrana dan husaini Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga wani mutum a tsaye gefe guda shine mu'tazilan wancan hadisin matan nan mai tsawo da muka karanta jiya shine nan ya kawo a takaice lam yusalli fil qaumi wannan mutum ashe bai yi sallah tare da jama'a ba fa qala sai manzon Allah yace ya fulan kai wani ma mana aka an tusalliya fil qaumi me ya hana ka kai sallah tare da jama'a فقال يا رسول الله أصابتني جنابة yace ya manzon Allah janaba ce ta same ni wala ma a gashi babu ruwa qala sai manzon Allah yace alayka bis sa'idi fa innahu yakfika je ka kai taimama in kai taimama ta isar maka kaga hikimar al-Imam al-Bukhari da ya cike da wannan hadisin da wannan lafazin shine in baka samu ruwa ba alayka bit tayammu alayka bis sa'idi fa innahu yakfika ko kun gane ma'ana duk sanda baka samu ruwa baka tuno wannan lafazin alaika bis sa'idi fa innahu yakfika sai cike wannan babin da shi ko kun fahimta jama'a ƙarshen kitabu tayammum ya ƙare wanda al-Imam al-Bukhari ya ainihin ruwaito mana ayoyi da hadisai da asarai da fatoyin manya-manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa Allah ya ji kan al-Imam al-Bukhari ya kuma saka mishi ainihin da alkhairi karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi al-imam al-bukhari yace bismillahir rahmanir rahim kitabus salati babu kaifa furidatis salatu fil isra'i rigiji gabji in ba karatun hadisi ba jama'a babu inda ake tumbuko maka abu tun daga asalin asalin asalin shi yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke farawa kitabus salati matattarar sallah wane mutum imam al-bukhari ya ce babu kaifa furidatis salawatu fil isra'i babin da ke bayani akan tarihin yadda aka farlanta salloli guda biyar a lokacin da manzon Allah ya isra'i da mi'raji amma a nan sai Bukhari ya kawo isra'i din bai ce mi'raji ba me yasa saboda isra'in ya wadatar domin wajen tafiya ina fata an gane za ka tafi kaduna sai motar ka ta faci a gari kaza in ka tashi kawai sai ka ce a hanyar kaduna mota ta ta faci ba sai ka ayyana asalin garin ba in ka faɗi asalin babban garin da ke can gaba ya isar shine isra'i shine tafiya da aka ɗauke shi daga ɗakin asayida khadija allah ya ƙara mata yarda aka kai shi zuwa masallacin kudus wannan shi ake kira isra'i mi'raji shine daga nan masallacin kudus aka ɗauke shi aka taka aka yi sama har sai da aka kai shi sama ta bakwai to da a ina aka farlanta ita sallah ɗin a can sama kaga a tafiyar mi'raji amma me yasa bukhari ya ce fil isra'i saboda asalin isra'i ɗin ita ce tafiyar da ta fi shahara ɗin don haka ta isar ba sai an faɗi ta gaba ɗin ba yaushe ko yaya aka farlanta salloli biyar a isra'i jama'a in ba karatun hadisin manzon Allah ba ba inda za ka ji a ɗauko maka wannan tarihin gaba ɗaya idan malamai ne kawai za su yi bayani sai a zo a ce maka farillan sallah guda goma sha biyar sunnonin sallah guda goma sha takwas makaruhan sallah guda arba'in da shida mabudolan sallah guda sha tara a cika ka da duk waɗannan bayanan amma nan ana tumɓuko maka yaya yaushe a ina aka farlanta sallah ɗin in ba karatun hadisi ba ba inda ake samun wannan ma'ana yanzu imamul bukhari zai ɗauki tunaninmu ne gaba ɗaya ya kai mu makka daga makka ya ta sa muna tafiya muna tafiya har mu ma mu je mu ji labarin sama ta bakwai wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace haddathani abu sufyana fi hadisi hiraqla قال فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف Abdullahi dan Abbasin ya ce Abu Sufyana ya bani labari a cikin labarin nan na hadisin Hirakal. A ya ce, Abu Sufyana ya ce, Ya amuruna, shi wannan annabi namu ya annin nabi sallallahu Alaihi wasallama yana umarninmu bis salati yana umarninmu da sallah. Kenan a ina ne aka yi wannan hadisar, a ina ne annabi yake umarninsu da sallah? A Makka. abin da ake so a nuna maka an farlanta sallah tun a makka yana umarninmu da sallah wasidiki da gaskiya wal afafi da kamewa mu zama mutanen kirki kar mu rinka cin dukiyar jama'a kar mu rinka zinace zinace kar mu rinka cin zalin jama'a afaf kamewa daga haƙoƙin jama'a wannan hadisi mun karanta shi a can farko farkon sahihul bukhari a hadisi na bakwai to bayan da imam bukhari ya mana share fage da waccan magana dan ya dan yi refreshing ya dan sake tuno tunaninmu ya gyara tunanin sai ya ce حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرج عن سقف بيتي وانا بمكه فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه صلى الله عليه وسلم bari mu rinka mana tattauna fassara hadisin saboda yadda lokaci ainihin ya ƙure mana ainihin Abu Zarri babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yana ba da labari yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace furija an saƙafi baiti an huda saman ɗakina sadda za a ɗauki annabi a yi sama ɗin da shi ba a fitar da shi ta ƙofa ba ta saman ɗakin silin da kwano da boto da menene nan aka huda aka wuce da shi wane mutum na fata an gane wa ana bi makka yace a lokacin ina makka fa nazala jibrilu sai jibril ya sauka fa faraja sadri sai ya tsaga kirjina ثم غسله sai ya wanke cikin kirjin nawa bima'i zamzam da ruwan zamzam thumma ja'a bi tastin sai ya zo da wata tasa min zahabin tasa ce kwano ne wanda yake na zinare mumtali'in hikmatan wannan tasa ko kwano tana cike da hikima wato ilimi wa imanan da imani fa afraghahu fi sadri sai ya ainihin kwarara wannan ilimi da imani a cikin kirjina summa atbaqahu sannan sai ya rufe shi me kenan operation kenan amma wannan operation ne imani ba ciwon zuciya ba ne an tsaga kirjin shi ne ku dubi ruwan zamzam aka ɗibo aka wanke kirjin sannan sai aka ɗibo hikima ilimi da imani a kwano na zinare aka kwarara a cikin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan aka zo aka ɗinke wannan wuri summa akhadha biyadi sannan sai jibril ya kama hannuna fa'araja bi ila sama'i duniya sai ya hau da ni zuwa sama ta duniya falamma ji'itu ila sama'i duniya da na je sama ta duniya wato sama ta ƙasa me ake nufi saman da ita ce a jeren giyar sammai ita ce ta ɗaya wadda take ƙasa barin ɗan yi mana bayani saboda akwai wani abu scientifically da ke ruɗa mutanenmu kuma na lura da dama ba a iya warware musu shi wato da ake cewa kumbo a holo ilabin ko 'yan sama jannatin kowane ne sun je duniyar wata ko sun hau sararin samaniya ina suke zuwa ne akwai bambancin inda suke zuwa da wannan wurin da ake magana akan sama ta ɗaya sama ta biyu wato ita wannan duniyar da muke ciki yadda ko ganta haka haka take to sama da mu sama da mu to akwai kuma halittun Allah akwai duniyar wata akwai duniyar taurari a cikin wannan kewayen wannan da'irar inda muke ɗin don haka inda suke zuwa sama ce da mu nan amma ba wai fita suke daga cikin wannan da'irar da muke su tafi sama ta ɗaya ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama an fitar da shi daga wannan da'iran ne daga wannan da'irar to shine sai a ce sama ta ɗaya sannan sai a sake fita daga wannan da'ira sai a ce sama ta biyu to amma yanzu nan a cikin wannan yanayi da muke na duniya sama da duniya din sama da mu to akwai duniyar wata akwai duniyar rana akwai duniyar taurari akwai kaza waɗannan duniyoyi waɗanda suke cakuɗe da mu a nan sai dai suna can sama da mu su ne malaman kimiyya suke zuwa wannan zuwan ba haramun bane da a cikin shari'ar musulunci ga karanta bincike na fatoyin manya-manyan malamai fatwa ta lajinar da'ima wannan ba a hana ba domin malaman musulunci fiye da shekara ɗari bakwai sun yi bincike akan waɗannan abubuwan wallahu alam zuwa suke wada yaya suke amma ka karanta littafin ajaibul makhluqat ajaibul makhluqat yau shekara ɗari takwas da rubuta wannan littafin duk wata sama ta taurari ta wata ta menene duk sai da ya bayani a kanta da irin halittun da ke cikinta to su ma suna da kumbo a holo 11 ne da ya suke zuwa malamai ne kuma na sunna mun fahimta don haka jama'a ku fahimta da aka ce da ake cewa suna zuwa sama saman ita ce kamar yanzu in ka hau jirgin sama ana ruwa sai ka ga tun kuna ganin ruwan na zuba kuna tashi kuna dashi har sai ku ga cewa kun shallake ruwan inda za ka leko ƙasa akwai haske sai ka ga kana hangen hazo ma'ana shi ne bahaushe ke cewa an keta hazo to duk sanda kuka keta hazo ɗin nan to yanzu ruwa ku ruwan ƙasa ake yi a ƙasa ne ake ruwan ba a sama ba baya taɓa jirgin kun wuce inda ake ruwan to da za ku ƙara sama ku ƙara sama ku ƙara sama shine kamar za ku tafi ku zama 'yan sama jannatin ɗin kenan ko 'yan kumbo a holo 11 ko wane ne shine za ku je duniyar rana duniyar taurari duniyar kaza amma duk a cikin wannan sararin to sama ta ɗaya fa sai in an fita daga cikin wannan sararin a bayan wannan sararin to sai a ce to yanzu ne aka je sama ta ɗaya babu halittar da ya taɓa zuwa wannan wurin sai halittun da Allah ya wa izini su ne mala'iku a cikin mutane kuma sai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai annaba waɗanda za mu zo mu ji su ne aka kakkai aka aje a waɗannan wurin saboda haka saman da ake maganan malaman kimiyya na zuwa sama da mu ne kawai nan sun yi sama koli koli suka yi amma ba su fita daga wannan da'irar ba amma shi annabi ya fita daga wannan da'irar ne ya je har ƙarshe kat shine ta bakwai Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine yake cewa summa ko akhadha bi yadi sai jibril ya kama hannuna fa araja bi ila sama'i dunya sai ya hauda ni sama ta duniya wato sama ta farko falamma ji'tu ila sama'i dunya da nazo sama ta duniya qala jibril li khazin sama sai jibril ya ce wa mala'ikan da ke gadin wannan sama din iftah buɗe ƙofa ƙala sai ya ce man haza wane ne wannan ƙala sai ya ce haza jibril wannan jibrilu ne kaga shi mai gidansu ne amma bai gyaran murya ya ce mai gida ne ba ba sunna ba ce idan kai sallama gidanka aka ce wane ne sai ka faɗi sunanka wanda suka fi saninka da shi ko kun fahimta jama'a ba don komai ba na farko haka sunna ta ce na biyu kuma saboda tsoron talabbus kan su rikice su kasa gane waye da aka ce waye sai ya ce jibrilu ne kala sai ya ce hal ma aka ahadun akwai wani tare da kai kala na'am sai ya ce i ma'i muhammadun akwai Muhammad tare da ni sallallahu alaihi wa alihi sallama faqala sai shi wannan mala'ika da ke gadin ainihin sama sai ya ce ursila ilaihi an aika mishi ne ya zo ko kuwa ya yi karambani ne ya biyo ka shine ma'anar tambayar an aika ya zo ne ko kuwa ka je wurin shi ne sai ya ce zai biyo ka saboda akwai security a wannan wurin ba a yadda kowa ya shiga ba sai wanda aka ba da sunan shi waye ya ce jibrilu ne to kai dawa ni dawa ne aika mishi aka ya zo ko kuwa na ɗaya kenan na biyu wasu suka ce ursila ilaihi shi ma an aiko shi ne ya zama manzo ne domin manzanni ne ke biyo ka amma waccan fassara ta farko ita ce tafi kala na'am sai ya ce eh falamma fataha manzo Allah ya ce yayin da wannan mala'ika ya buɗe ƙofa alaunar sama a duniya sai muka hau sama ta duniya fa'iza rajulun ƙa'idun sai ga wani mutum a zaune dafa'an an yaminihi aswada a aswidatun dama da shi ga wasu ‘yan ƙananan halittu kucu-kucu baƙaƙe wa ala yasirihi aswidatun hagu eh? wa ala yasarihi ko aswidatun sannan hagu da shi kuma nan ma ga wasu ‘yan ƙananan halittu baƙaƙe fa'iza nazara kibala yaminihi bahika in ya dubi dama da shi sai dariya wa iza nazara kibala yasarihi baka in ya kuma kalli hagu da shi sai kuma ya kuka faƙala sai na ji wannan mutum ya ce marhaban bin nabiyyi salihi maraba lale da annabin kirki walibin salih kuma ɗa nagari qultu li jibrila sai na ce wa jibrila man haza wane ne wannan kala sai ya ce haza adam wannan adam ne shi annabi bai san shi ba shi ku adam ya san ɗan shi kai allahu akbar annabi adam ya haɗu da gwagwarmaya jama'a kun ji fa wannan wani tarihi ne wanda duk duniyan ba manzo Allah ba ba wanda zai iya kawo shi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi waɗannan 'yan baƙaƙen halittu dama da hagun shi kuma rayukan 'ya'yan shi ne waɗanda ke duniya fa ahlul yamini minhum ahlul janna waɗanda ke dama su ne 'yan aljanna in ya kalle su sai dariya wato 'ya'yan shi sun koma gidan shi na gado kenan wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nari sannan waɗannan halittu da ke hagu gare shi kuma 'ya'yan shi ne 'yan wuta fa'iza nazara an yaminihi dhahika idan ya dubi dama ya ga ‘ya'yan shi ‘yan aljanna mutanen kirki sai dariya wa iza nazara kibala shimalihi baka in ya dubi hagu gare shi kuma ya ga ‘ya'yan shi ‘yan banza mushrikai su fir'auna su hamana duka da waɗannan duk taƙadararrun duniya sai ya fashe da kuka abinda wannan hadisi ke cewa kullum ka zama mutumin kirki kenan kana sa babanka Adamu dariya yana farin ciki yana maraba da haihuwarka duk sanda ka zama mutumin banza ka ji Allah yana kai rahoton halinka ga babanka na asali kullum ka sa babanka kuka to ko babanka da ke muku cefa ne yanzu kake sa kuka ba za ka yi albarka ba balle baba na da na asali na fata an gane hatta araja ila sama'i saniya yace har sai da kuma ya hau zuwa sama ta biyu faqala li khazini haftah sai ya ce wa mai gadin bude faqala lahu khazinuha misla ma qala al-awwal duk irin maganar da mai gadin sama ta ɗaya ya faɗi haka wannan ya faɗi fafata shi ma sai buɗe kala anasun anas dan malik wanda yake ruwaito wannan hadisi ya ce kun ga wannan hadisi ma riwayar sahabi daga sahabi ne domin wannan abin sanda aka yi shi anas yana ina yana madina a lokacin a zahiri ko an haife shi yana ɗan jariri amma su abu zar da yake su ne tsohon hannu su ne waɗanda aka zama maka da su su suka san wannan labari don haka sai ka ce yanzu wannan riwayatu sahabiyin an sahabiyin sahabi karami ya ruwaito daga sahabi babba kamar yadda a can ibnu abbasin sahabi ne karami ya ruwaito hadisin hirakal daga sahabi babba shine abu sufyana haka abin yake wanda ya riga ka bacci sai ya riga ka tashi haka bahaushe ya ce amma in ta kama fa na fata an gane qala anasun anas ya ce fa zakara أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم yace annabi ya bada labarin cewa a sammai din nan sai ya haɗu da Adam da Idris da Musa da Isa da Ibrahim Allah ya ƙara musu aminci walam yuthbit kaifa manaziluhum sai dai a cikin wannan riwayar bai faɗi wurarensu ba a dunkule ya faɗa ya ce ya haɗu da Adam da Idrisa da Musa da Isa da Ibrahim a sama ta nawa wane yake a sama a wannan riwayar ba a faɗa ba za mu zo mu karanta wasu riwayoyi a can cikin sahihul bukhari waɗanda za su faɗi amma a nan ba a tabbatar da haka ba ghaira annahu zakara annahu wajada adama fi sama'i dunya sai dai kuma ya ce adam ya ganshi a sama ta ainihin ɗaya wa ibrahim fi sama'i sadisa ibrahim kuma a cikin sama ta shida nan ma mun je za a tattauna za ku ga gaskiyar magana ainihin na'am Ibrahim a cikin sama ta shida qala Anas falamma marra Jibrilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallama bi Idris yayin da annabi ya je zai wuce annabi Idrisa qala sai yace marhaban bi ibn salih wa bin nabiy salih wal akh salih maraba da annabin kirki dan uwa na kwarai kaga nan sai ya kira shi dan uwa Adam kuma da yake baban kowa ne sai ya ce ɗa fakultu sai na ce wa Jibril man haza wannan kuma wane ne yake mana mara balale kala sai ya ce haza Idris wannan ai Idrisa ne thumma marartu bi Musa yace na wuce Musa kuma faqala marhaban bin nabiyyi salihi maraba da annabin kirki wal akhi salihi dan uwa nagari qultu man haza sai na ce to wannan kuma wane ne kala sai ce haza Musa wannan kuma Musa ne ku duba annabi duk yana ta karanta karatunsu shi ma bai san su ba tarihi yake karanta a Qur'ani amma yau gashi Allah ya nuna mishi su thumma marartu bi Isa sai kuma yace muka zo na wuce mu Isa fa qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih Isa yace maraba da dan uwa nagari annabi mutumin kirki qultu man hadha nace waye wannan qala sai yace hadha Isa ai isa ne wannan sun marartu bi ibrahima sai kuma na zo wucewa sai ga ibrahim faƙala ibrahim shi ma sai ya irin ta adam ya ce marhaban bin nabiyyi salihi wal ibn salihi maraba da annabin kirki dan halal mutumin kirki eh kaga manzon Allah duk iyayen shi sun yarda shi mutumin kirki ne dan haka zaben mu ya zabin mu yafi na kowa jama'a annabi yafi kowa قلت من هذا نتي واي ونن قال يتي هذا إبراهيم ونن إبراهيم ني صلى الله عليه وآله وسلم جماعة المسلمين كنج ونن حديثي غاشياته وياته سيدي لوكتي يا قري من دن هكا مما ذا متاكي شأنا sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi inda ya ce insha Allah qala ibn shihab fa akhbarani ibn hazm anna ibn abbas wa aba habbat al ansari kana yaqulani qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ذاك جي عند من الله يتي دغنان كما sai aka yi ta hawa da ni aka yi ta hawa da ni har aka je inda mala'ika jibril sai ya ce to wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa yana da matsayin shi mu nan ne inda aka yi mana iyaka amma kai Allah ya ce ka hau manzo Allah ya ce na rinka taka ina takawa sai na fara jiwa alƙaluman rubutun ƙaddara suna ta rubutu ina ta jin sautin tafiyarsu Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya in Allah sun an zo mako na gaba za a bin nan jama'a muna sanar da ku cewa karatun sharhu sunna a muciya sai ranar laraba da alhamis sannan karatun nailul autar yana nan amma sharhu sunna ba za a yi a gobe ba ba za a yi a jibi ba insha Allah sai gata da citta ma'ana sai laraba da alhamis da wannan muke cewa